الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء شاكي أربعة محرم شكرا جنوب دي دري هدو دا أربعين دا هدو ميلادية نعم sha biyar ok sha tara sha tara ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba mantawa mun tsaya darasi na ɗari da ashirin da biyar za mu tashi darasi na ɗari da ashirin da shida cikin kitabul adiyama babu adabi da'ami za mu tashi ladabi na biyar babin da yake magana akan ladaban abu ya ce akwai ladaban da ake yin su kafin a fara cin abinci akwai wanda sai ana cikin ci akwai wanda bayan an gama to muna na biyu waɗanda wanda ana cikin ci muke yi mun biya guda hudu daga cikin su mun ce ladabi na farko da ya biya a ciki shine kada mutum ya fara cin kada mutum ya fara zuwa ya fara zuwa ya ɗebo abinci alhali akwai na gaba ne shine na farko da muka biya sannan kuma abin da aka baka ka karba ba zancen zaɓi sannan ladabi na uku ka fara da bismillah na hudu kuma mutum ya ci kaɗan kaɗan kenan ko kuma ya ci da yan yatsu guda uku na biyar shine Allah ya fuka fi da'amil harri kada mutum ya rika hura abinci mai zafi ya ta hurawa da baki amma idan fanka ce take hura ko mafici in ya kagu wannan babu laifi saboda bakinsa zai iya fito da wasu abubuwa da yawa ya dawo da su cikin abincin to wannan ladabi ne shi ma kada mutum ya hura da bakinsa wallahi da amaruwa ta yi buruda kada mutum ya ta abinci sai ya yi salanti kai ya shi yana da zafinsa domin zai iya mar illa sai na shida idan ta kada min shay'un fala yatruku wani abu ya fado to kada ya bashi kaga wannan ana magana su da yake masu tsafta ne kai yanzu an taka gurin duk abubuwa da yawa ba za ka ce lallai ɗayan ce kada ya bashi ba a idan gurin bai kyau ne wani ba ma cikin ɗakinsa babban ɗakinsa ma sai ka kwanta amma wani ɗakinsa ba za ka iya sallah a gurin ba ko zama na wasu mintuna to kaga ya kamata mutum ya la'akari da wannan kada kawai ya ya dora akan rashin tsafta duk suna da tsafta ko da yujiwa ta barin kazanta saboda haka sai la'akari da wannan bal ya khuduhu wa yumidu anhu al'adha ya dauko ya karkade da gurin da yake mai tsafta an ba tsafta barin da shi ya fi gaskiya wa yakuluhu ya cinye abinsa an jabirin bin abdullahi radiyallahu anhu ma kana an karbo daga Jabir da Abdullahi Allah ya kara musu yadda yake samitu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji annabi tira da abinci Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna shaytana yahduru ahadakum shaytan yana halarto wa ɗayan ku inda kulli shay'in min sha'nihi yayin da zai aiwatar da kowane abu na al'amarinsa hatta ya hadurahu inda da'amihi har sai shaytan ya zo mutum yayin da zai ci abinci فإذا سقطت من أحدكم لقم أحدكم اللقمة da zaran loma ɗayan ku ta faɗo waliyumit ma kana biha min adan annabi ce kauda abin da yake jikinta na wato datti thumma li akulha sannan ta abarsa wala yada'a bi shaydan kada ya bawa shaydan shine iyayen mu a baya suke cewa raban ƴan ƙasa raban shaydan ne in ka bar shi shaydan zai saboda haka sai a ɗauke sai ladabi na bakwai Allah yi wija rafiqahu kada ya matsawa abokinsa abokin cin abincin au musibahu ko kuma wato bakon da yi ila an ya kula lahu mutum ya zo ya matsa mai ya rika cewa kul timana ka kawo abinci kana da Allah da wuri ka ci wata dabara ce dan kare shi yayi ma fulaku to Allah ya koyi in da gaske ne a je ka bashi guri amma ka ga abinci ka tsira mai ido kana ci mana ba za ka ci ba kai ta matsawa to ba ka so ya ci ne dama in gaskiya ne sai ka bashi guri ya ci wa yuliha alaihi ya nace ma ka nace kana ta gaskiya in baka ci ba wallahi ni wannan zo gidanku kaza kaza kai ta maganganu dama ba ka so ya ci bal alayhi an ya'kula bari wannan magana kawai in ma tare za ku ci kai ka fara ci kawai fi adabi cikin ladabi kifayatahu min al-ta'am min ghairi haya'i hakan ya wadatar mar daga abinci wato ya abin da zai ishe shi ne daga abincin min gairi haya'i ba tare da kunya ba au takallufin lil haya ko ya kirkiro kunyar da babu ita ya rika jin ya tabo da kai yanzu bari kamata ya ci loma goma amma bari ya ci biyu karka ce ya mata in baka gurin loma goma zai amma kana gurin loma biyu zai ci ko uku to shine takallufin lil haya ka jin ka sa ya kirkiro yunwa ta duka kunya ta dole wanda babu ita iz bi zalika ihrajun to mu a cikin wannan akwai matsawa li rafiqi ga abokin au musibahu ko ba kwalla kai ka matsa mar kama fi nau'u riya kamar yadda hakan akwai wani nau'i na riya wa riya wa haramun ita kwa riya haramun ce shi abokin ka kyale shi baka matsa mar ba in ya ci abincin ma zai iya cewa a karo ta amma abincin nan yayi daɗi a karo wataƙila aboki ne ma na jiki wanda babu wani zancen ba wata kunya tsakanin kai ne da ra aka yi ta gwagwarmaya kai aure yanzu Allah ya sa ka tsallake shi kuma bai tsallake ba ba kunya ka da zai ji kawai zai faɗa ko kar'aita wancan wancan yaron shi kaga mahaifin yayi yayi bako sai taho da yara kaga zuwa da yara ma za ka hana bako sakewa da yaron ya zo ya zauna suna cikin ci da bakon saboda haka da abinci ya zo ƙarfe sai shi mai gidan sai fara janye hannu ba ko ya ƙarasa sai ce ko a ƙaro ne tun da ba bakunta tsakanin su da shi yace a ya kamata a ƙaro abincin ya yi daɗi sai mai gida ya ɗau kwano ya shiga gida yana tafiya gida shi ba ko sai yake wa yaro wasa yace wani dan walidi walidi haka yace kuma na tulu abba ya ce ya koshi kai ka a alo wai abba ya ce ya koyi ya ce a halu to kaga wannan akwai musgunawa yaro zai zo ya fara mai da maganganu sai a bagi gida aka yi sai a ce su shiga gida har ya zan abba ya koyi ya ce a karo to kawo za a aje su a wannan gurin shi ma takurawa ce gaba ko gwara su koma gida gaskiya domin da bakon ba zai sake yara kai ba zai sake abin da ya kamata ba ba zai ce hani an mari'a ba sannan na takwas an yarfuka bi rafiqihi fil akl ya kyautatawa abokin cinsa wajen ci idan sun zo su biyu ne za su to ɗaya kyautaya wa ɗaya eh dan ka san wani ya fi wani saurin kai abin ta hannu baka hannu ƙarya zai yi to ya kamata ya kula in ka ga ji ba sauri yake kai ma ka ba hankali fala yuhawila fala yuhawilu an ya'kula aktsara minhu kada kai ta kokarin ci fiye da shi ga abinci kai ka wuce kwata din ka ka shiga tasa gaban ka gaji ya rabu biyu amma ka shiga nasa filin a kada ya haka duk wannan ladabi ne na cin abinci wala tiya ma idza kana ta'amu qalilan musamman ma abincin ba yawa kafin yayi noma uku kai tara لأنه بذلك يكون آكلا لحق غيره domin a haka zai ta cin haƙƙin dan uwansa zai ta haƙƙin dan uwansa ta wannan hanyar an jabala ta bin suhaimi qala kunna asabana ama sanatin ma ibn zubayr yace wata rana an shiga wata shekara shekara inji jabala ta bin suhaimi an shiga shekarar wato fari tare da Abdullahi dan Zubair farzikna tamran sai Allah ya azurta mu da dabino an shiga fari ba abinci to sai Allah ya sa suka samu da biyu fa kana ibnu umar radiyallahu anhu ma yamurru bina Abdullahi da Umar ya zo wucewa ta gaban mu wa nanu na akulu muna ci in ji jamalat bin sahib fa yaqulu sai ce da mutum da ba mutum da ya bane sai ce la tuqarinu kada wanda ya gwani kada wanda ya gwama shine kirani fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil ikrar kuma annabi ya hana idan za a ci abinci mutum ya rika yin kirani za a ci dan wace ko nawa tunda duhu ne zai rika diban biyu illa an yasta'dina ar-rajulu minkum akahu sai idan mutum zai nemi izinin dan uwansa in ku bi ne kace to gaskiya fa yin wa nake ji bibbi zan ci dabballan tara mutane da yawa jama'a ni fa yin wa nake ji wurin isin dan waken nan ɗaya bayan ɗaya ba yawa wani abdadi hada a uku uku ko biyar biyar zan rika ci ka ga musu in sun amince bari in ba amince ba ya ce a kawo faranti a zuwa wannan sa wannan shi ne jara'a an fahimta ko yawwa to sai ce ladabi na tara Allah ya zura ila rufaqa asna al-akl kada mutum ya ta kallon al-rufaqa abokan zamansa abokan cin abincin kai ta zuba kowa kai ta kura kowa ido a cikin masu cin abinci kar kai wannan lokacin da ake cin abinci karka matsa musu da kallo wa Allah yuraqibahum fa yastahyu minhu kada ya rika bibiyo su ana ci yana kirga wani ba noma kaza ma yi karka zama mai musu hisabi an gane ko yawa domin idan ka tsira musu ido duka kunya kaza su rika ji bal alayhi an yakubda basarahu an al-akalati hawlahu bar wannan magana wajibi ne wato an ya gubda basalahu anil akalati haulahu ya rinse idansa gabarin cin abincin waɗanda suke gefansa duk na gefansa kau da kai gabarin ganin wa Allah ya tadalla ilayhim kada ya rika tsinkaye a kan idza dika yudihim domin hakan zai cutar da su kama kadi yusabbibu lahu bughda ahadihim domin hakan zai sa ya ji ya tsalwani in yana zuba musu ido ce wani haɗaban biri sai ji ya tsane bai a san mu bi zane akan kuma da sai zai zanto Allah zai rubuta ban zunubi ta hanyar cutar da wani kun ji ladabi na tara ladabi na goma Allah ya fa'ala ma yastaqdiruhu an-nasu adatan kada mutum ya rika abin da mutane za su rika kyama zai sa zuciyar wasu ta taki al'adance ana cikin cin abinci kawai mutum ya rika yin wato abin da da da can yaran da na baban da ne yanzu ba sa yi kawai in ana so a haramta ba abin sai a yi waka kazanta ko an zo za a ci abincin wai za a haramta wani sai a fara ta tono nama ne kaza irin wannan ake yi kaga shi wancan to shi in da kyankyami ne zai ce ya fasa an ce ku turo ganda ko ai dai ana ta yin wannan to zai ce ya fito shi haka yake so ko kuma wanda yake mugu ma sai yau kaki ya tofa shi duk yara a da suna irin wannan in musamman gidan da ba a kula yayin da suke cin abinci collectively an fahimta da kyau ko to wannan duk addini ya hana to sai yake wala yunfidu yadahu fil qas'a kada mutum ya rika kade hannunsa cikin tasar da ake cin abinci hannunsa bayan ya debo zai karkade a cikin abincin kada yayi wannan wala yudni ra'sahu minha kada mutum ya rika kusanto da kansa inda al-akli yayin cin abinci kansa kusa da kwanan li Allah ya kuda min bani shay'un domin kada wani abu ya fado daga cikin bakin sa ya koma cikin abincin ai kun za a kowanne yana magana ba abinci ba ya wunza ba ya taba ka yawa ka ballantara ni sai ya tobe abincin da ya wunza tukunna kaga zai haramta wa mutane wa Allah ya takallama bil alfazi allati yakma izu min al hadirun kada ya rika zantuttuka da irin zantuttuka kada ya rika magana da irin zantuttukan da mutane za su kyamata kamar wannan waka yanzu da nayi ko wannan girman da da ake yi na yara an gane ko wa yatrukuna bi sababi hadda dalilin wannan su hakura da abinci kwata kwata kada yi haka ka haramta musu kaga shine ai ballantana mutum ya rika ci duk ci sai ya tsada hannu ya mayar duk loma ɗaya sai ya haba ya za ya ci wannan abincin duk loma ɗaya ai ko cokali ne in yana suke shi to wannan ba abokin cin abinci bane idan aka kai cokali ba ya kora ne ke hawa kansa ba leɗe ba ba harbe ba su za su zare abincin to wanda yake suɗewa gaba ɗaya ya mayar yawunsa kake ji wallahi corona virus da yawun ka kake jin abu la safi ba duk gaba dai ka tattara shi Allah ke na ja daya an ya kuna akluhu ma al faqir mutum ya zanto zai ta abinci tare da talaka fa'iman ala isani ya tsaya tsayin daka wajen wato fifita talakan ma wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa wa ma da ikhwan da yan uwa qaliman ala al-inbitadi mutum ya tsaya a tsayin daga wajen sakin fuska wal muda'aba da yi musu wasa kan mutum ya kawo abinci ya ta shan kunu saboda baya so ku cinye mara abin to me za ka kawo wa ma zawi rutabi wal hayat sannan kuma ya ci abinci tare da ma'abota matsayi da kamala alal adabi wal ihtiram ta hanyar ladabi da girmamawa eh wani ne babba za ka ya ma wuce kamala mun ka ne mai gidanka ne a gurin aiki ko kasuwa ko shugaba ne ya zo to sai ma al adabi wal ihtiram ka girmama shi ta hanyar ladabi da girmamawa na sha biyu an ya kuma ani tsani wa huwa yastahihi ya tashi daga abincin ya bar abincin alhali yana so eh ba sai mutum yayi umma ture ne zai mike ba a kana so za ka hakura wa ya tajannaba shaba al mufrid mutum ya nisanci kokin umma ture ne shi saboda yayi yayi tsam a tala ya jirbi maslakan sai umma ta hankala shi katiba zai kwanta saboda wani iya kwanciya ba yayi tsam da shi to kada mutum yayi wannan in dai ba lokaci bayan lokaci ba kaman mutum zai yi aiki yana buƙatar chemical energy wannan dan dai ba kullum ba ba laifi kamar yadda Abu Hurairah lokacin da aka kawo wannan nonon faƙar kalan nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce ma mala adamiyun ri'an ba wani abu da dan adam ba wata daga dan adam yake cikawa sharran wanda suke mafi sharri ne baɗi ne fiye da ciki duk jakunkunan da suke jikin ka ba da kawo mafi sharri irin cikin ka duk yadda kake so kai silimin billahi ladin awa goma za ka rika kana exercise ka ɗau rodi ka sauke kai gudun kilomita arba'in in dai ba za ka je ba za ka gyara timarka ba ko sai dai ka ji daɗin jikinka amma wannan kimar tana nan tsantsan za ka rike ka tambayi da tafiyar din haka za su gaya ma in dai mutum ba zai gyara abinci ba ji yawan tirenin ɗinsa wallahi da layi zai ta girma amma zai ji dai ya yi ya samu fitness lafiya zai zama so healthy amma ba yadda za a yi ya daina kumbura sai ka gyara abinci duk wanda kaga yayi slimin ko to abinci ya gyara wasu ma daga karfe shida sun daina ci haka suke yi gaje ka tambaya kai ya kauce kaza da kaza da kaza sannan zai koma normal ba saboda haka ga annabi ya faɗa ba shi jaka mafi sharri fiye da abinci an fiye da ciki kai bi hasbi ibn adama ukulatun annabi ya ce dan adam wasu lomomi sun ishe shi yuqimna sulbahu waɗanda za su tsaya mar akan sulbahu shine waɗanda za su dan miƙar da gadan bayansa loman da za su miƙar da gadan bayanka ta ije ka fa in kana la mahalata wa thuluthul litani in babu makawa sai ka ci abincin to ka raba cikin ka uku ɗaya bisa uku ka zuba ɗahani wasu rufin likirari ɗaya bisa uku a jaruwa saboda constipation wa thuluthun li nafasi dai bisa uku a bashi dan numfashi kana yi umma ture ni kun ji wannan ladaban su ne asna al-akli wa amma al-adabu ba'da al-akli amma ladaban da ake nema mutum yayi bayan kwayaci su kuma ba an ya sulutal qat'a mutum ya katse kwanan shine abin da almajirai suke cewa ya katse kwano katse bayan ka ba sai sun katse wannan tattarojin da ake yi da hannu dan yatsa shine katsewa wayar aka asabi a wuya su da yan yatsa bayan an gaba kenan ko yawwa an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza akala da'ama anas bin malik Allah ya kara masa idan yace annabi ya kasance idan zai ci abinci laika asabi a talata ko in ya cinye abincinsa sai su da yan yatsunsa guda uku wa kala sai yace idza taqadat luqmatu ahadikum idan loma ɗayan ku ta baɗi falimit an hal'ada ya kau da kazanta ga barinta wal ya kula ya sinye wala ya da hali ke dan kade ba wa shedan wa amarna an naslita alqas'a annabi ya umarce mu da wato mu rika kafi kwanan ko tasar ko akushin wa kana zai ce fa innakum la tadruna fi ayi da'alikum albaraka don ba ku san cewa a wanne bangare na albarka abincin yake ba shi za a da in ka rage sai a ce zo ka karasa domin wannan ita ce albarka abincin amma yanzu gayu ne sai mutum ya rage lema biyu ko uku wai kar a ce ya cinye a ce sai da ya tas aiki ya ji kunyar mutane ya ki magana annabi alaihi salatu wassalam shi za in ma abincin ne a zuba ma yadda za ka iya cinyewa daidai shine daidai وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلاعة الأصابع النبي يأي أمني إن جدابر سوى يأي أمني دا سقي إن ياسو والسحفة لتاسع كوكوانو كواكوشي وقال فيه إنكم لا تدرون في أيه البركة domin ba ku san a wanne albarka take ba ba ku sani ba na biyu an yi hamadallaha ta'ala wanda ya ci abinci ya gama ya gode wa Allah ana abi umamat al-bahili an karbo daga abi umamat al-bahili radiyallahu ta'ala an anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana idza rafa ma'idatahu qala annabi ya kasance idan ya dauko ma'idarsa abun abincinsa ya dauke abin da ya ci abinci da shi qala sai ya ce alhamdulillah kafira الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مقفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ولا أدعى تكوى تجيسا هيثن الأي هيثن المسلم لكن الحمد لله كثيرا لكن من قولي وألا دا دا يوا طيبا ليه طيبا sai a farkon karatunmu mun ba da gaba irin da eh kun yi juru mai kyau ko da daɗa eh tsarkakakke yawa bi ya shiga tsarkakakke da daɗa wanda ba haramun ba kenan ai shi ne maganar da muka yi a baya mubarakan fihi wanda yake mai albarka wato mai albarka a ciki fata kake Allah ya sa ya zama mai albarka in ya zamto kada ya zamto bayan awa biyu uku ka kuma jin wata yunwa shine albarka gaira maqsid alkifaya ba wanda yake mai ba eh mara kyau subhanallah gaira maqsid wala muwadda bari a hauta a zo a larabci a ce ma yasfi ya isa ba wanda ya isa ya zamto daga nan ba ku yi ban kwana da duk da wancan kalmar ita ce ta gaba ba wai wanda ya isa ba ka fahimta da kyau ko yawa ba wai iya cin abincin ne ya sa ka koshi ba albarkar Allah ce ta sa ka koshi wala muwaddain ba kuma wanda kake ban kwana da jiran to daga wannan abincin a ce ba za ka kuma ci ba an tafi lahira kenan shine gairan muwaddain Allah ya saba yi ban kwana da abinci ba Allah ya saba shi kenan ba baban kwana muke ba shine ma'anar wala mustagnan anhu rabbana ya zanto ba wanda muka wadatu ga barinsa ba ya ubangiji mu roƙon Allah kake cewa wannan abincin ya ubangiji da nace Allah ka sa wato ba shi kenan ba za a kuma addu'a kowanne iri ne kaga in yau aka gamu a gidan walimar wani mawadaci kai wannan addu'a to za a kuma gamuwa ba sai wata shekarar ba yawwa kaga ba ka iya maka koya eh domin wani abincin kace ba za ku kuma gamuwa ba sai wata shekara yawwa عن انس وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل طعاما النبي يتي دو wanda ya ci abinci ثم قال سميت الحمد لله الذي ادعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر wane mutum yace duk wanda ya ci abinci yace alhamdulillahi alladhi ad'amani godiya ta tabbata ga ubangijin da ya ciyar da ni ko hada dama wannan abincin wani zakani yayi ne ya azirta ni min gairi hauli ba tare da dabara ba la haula wala quwwa la haula wala quwwata illa babu dabara babu karfi sai ga Allah shine min gairi haulin minni ba tare da wata dabara ta ba wala quwwatin ko kuma karfi gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta ma abin da ya gabatar na zunubai wa ma ta'akkara da wanda ya jinkirta wani bin abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man adamahu da man adamahu Allah da'aman duk wanda Allah ya ce da shi wani abin tifa da yaqul Allahumma barik lana fihi wa da amna khairan minhu wa man saqahu Allah labanan wa yaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu wanda Allah ya ce da shi abinci sai Allahumma barik lana fihi Allah ka sanya mana albarka cikin wannan abincin wa da amna khairan minhu ka ciyar da mu wanda ya fi shi dadi wa man sagahu Allah labanan wanda Allah ya shayar da shi dabino ko ba nono kai wale kul sai ce Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu Allah madaukakin sarki ka kai mana albarka kan wannan nonon wa zidna minhu ka kara mana wani وإن كان نسي ذكر اسم الله في أوله في أول دعائه mutum ya manta ambatan Allah a farkon cin abincinsa wal yadhkuru fi akhiri to ambatin shi a karshe ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman idan ɗayan ku zai ci abinci wal yaqul bismillah fa inna fi awwalihi in ya manta a farko fa dai kul bismillahi fi awwalihi wa akhirihi kun ji ko bismillahi fi awwalihi wa akhirihi to da abun da ya dan yace sai ya mai dai wa in akala inda qaumin da'alahu idan ko zini suka gaice shi yadda ake gidan ango a gayyato sauran tuzurai da gwagwari da basu aure ba su zo su taliya yawwa to idan su tashi zuwa sun zo ba shi za su kawai wani ya manta hularsa a cikin shewa ba wani ya manta kaza har ai kaza ta iya shewa da amma ta iya abinci ba a ba shi bane duk ba wannan ake yi ba annabi ya koyar da me za a yi an fahimta da kyau ko yawa sai ce an anas radiyallahu anhu anna nabi anna nabi sallallahu alaihi wasallam da'a ila sa'd bin ubada kuma za ka sai dai tattara su je ko irin wannan tukwicin da ake wasu iya ba sun cinye abinci gaba ɗaya sun tara mata kayan wanke-wanke mai yawa domin abinci za a kala-kala saboda haka ba wai wanda zai iya burga a ciki ko kuma irin bajinta an za a tafi shi to amarya abincin nan yayi daɗi gaskiya ga tukwici ko ɗan dubu ɗaya ce ɗan goma goma sababbi sai dai a bata da wanke-wanke akwai ne eh yawwa to shine ai dama muke kara kwaɗaitar da wanda ba zai kuma wanda ba za yi din sirkai wanda yana karfafa an bai shi ne za ka duk da zai yi baki ba za ka ta ba za ta shiga damuwa ba amma Allah ko wanda za yi baki ko a zuciyar ta ba ta so saboda ta san liability ne za su zo su tara mata wanke wanke su bata mata gida su ta sheka dariya su ta tusa bayan ta fita su sa ina ga ba ɗakin da suka shiga ga warin rana ga tushen da suka yi sai ta sa turaren wuta ta kuma sa ko tule biyar ba su bata ba tun daga ɗakin da cikin ina rumbin da tana jiwa hayaniyar su har in bayan an bace zai ce waye ne kaza din nan sai sun yi da ku wallahi da angon da ita waye ne cewa kaza wane ne ai kaza kaza kullum tana kallon kafanku da wannan shi ne to sai ya ce annabi alaihi salatu wasalam ya ce annabi ya je gurin sa'ad bin ubada fa da bi khubzin wa zaitin fa akala sai aka kawo gurasa da mai annabi ya ce sun makanin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce afdara indakum as-sa'imun wa akala da'amukum al-abrar wa sallat alaikum al-mala'ika cewa afdara indakum as-sa'imun masu azumi sun yi buɗe baki a gidanku za a buɗe baki shan ruwa ka zo wa kana da amu kuma labarar sannan nagartattu sun ci abinci a gidanku wa sallat alaikum mala'ika sannan mala'iku kuma suna taimako addu'a na biyar na ƙarshe an yamsa a yadda hu bilmindin bayan ya gama kaga an yi maganar tsidewa a kan ya gama a ƙarshe to sai goge kuma da da hankacin shine mindi aw ya kila a koye wanke ma ne yace wal ghusl afdal wankewa ita ta bunda hali ma a kawo handoshi a wanke ne saboda haka wannan shine dan mu je yace babu wannan kitabul ashri ba littafin da zai magana akan abin sha kuma mun gama da abinci kulu yanzu sai saurawa wasu rabu kitabul ashri ba ma yashrabu lil insani min al ma abinda mutum zai sha na ruwa wal laban da nono wal ajali da zuba wa gairi zalika da wani haka kulluhu mimma na'ama Allahu bihi ala nas duka waɗannan suna cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yawa mutane ni'imar sa walidhalika mutanna alaihim bihi kisa Allah ya goranta musu akan waɗannan din wa marahum bi shukri ya umarce su su rika gode masa قال تعالى الله يجي وأنزلنا من السماء ماء طهورا الله يجي من سوكر دا ruwa tsarkar tsarkar mai tsarki mai tsarkakewa daga girgije a sama bi ma'ana a sahab daga girgije da nuhiyar yi baldatan maita don mu rayar da garin da yake batacce da wannan ruwan ba ne mutum wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman sannan wato sannan wato mu shayar da dabbobin wasu daga cikin dabbobin da muka dabbobin nima da muka halitta da kanmu wa anasiya da kuma al'ummatai kasiran masu yawa halitta da yawa banda wannan halitta da Allah yake shayarwa da ruwan sama ba za ka iya sanin su ba ba za ka san su ba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace huwa allazi anzala minas sama'i ma'a Allah shi ya saukar da ruwa daga girgije a sama bi ma'ana as-sahab eh ya ce sama ko lakum minhu sharabun daga cikin sa ne kuke samun abin sha wa minhu shajarun daga ruwan nan ne ake samun bishiyu an gane ko yawa fihi tusimun da kuma wannan ruwan ne kuke ba da alamomi a wannan bishiyun da kuke kuke ba da alamomi da yawa وقال تعالى فأنزلنا من السماء ماء Allah ya ce mun saukar da in mutum ya ga dama yanzu ba da bishiya zai zo a ɗauki bishiya ya maka ta kwaye ya je rabta da ita a yi bila a yi kaza a yi kaza ko ba haka ba yawwa fa an zalla min sama'i ma'an Allah ya ce mun saukar da ruwa daga sama ko daga girgiji fa asqayna kumuhu wane mutum Allah ya ce kuma wato muka shayar da kushi wa ma an tubi lahu bi khazini ku din nan ba ku isa ku taskance shi ba ruwan da Allah yake yi na zaman nan kullum gargadi wa yake da jaha kaza da kaza ku yi hankali ambaliya za a waye zai tattare ruwan nan a ce bara a koyi duk ruwan da za a ce a taskance shi guri daya wa ma antum lahu bi khazini wa qala ta'ala wa inna lakum fil anami la'ibra Allah yake lallai dangane da abin da ya shafi al'an'am dabbobin gida akwai ababen lura nusqikum mimma fi wudunihi Allah ya ce muna shayar da ku daga abin da yake cikin su wannan ayat da ban mamaki dai duk ran da na zo kanta mutum ya tsaya da dabbobi sai Allah ya ce min baini farsin tsakanin kashi timbi wadami da jini a tsakanin wayannan biyu Allah ya ce fitar da labanan khalisan tataccen nono duk nonon da kake sha mai gaski tsakanin timbi da jini ya kautan mani la hawla wala quwwata illa billah kai abun ba timbin da jini a ce kai extracting wayannan kaita duk science science din mutum yanzu a duniya a kawo man nono da jini in ya isa ya fitar jini da kakin timbi ya fitar da nono in ya isa ya kamata scientist mu wannan kalubale ne gare su ya kamata su gwada an za su iya Allah yana fitar da nono ne tsakanin tumbi da jini min bayni farsin wa damin labanan khalisan Allah yace ta tace ka taba jin wanda yazo yana shan nono wata ran yace yau ya samu kai tumbi a ciki ko ya ga jini a ciki ai kaga jini a ciki to ciwo ta ji dabbar in ka kashi to tana cikin ana cikin tatsa ne kai ya zubo a ciyarwa ko kuma mai tatsan naku kazami ne sa'igar mai daɗin shiga makogoro mai daɗin sha mai sharibi daga wanda za su sha nono ba an ka samu kindurmo kai kan san daɗin ya daɗi wanda bai tsami ba ba ka buƙatar sukari وقال تعالى عن النحل sannan Allah yana magana dangane da kudan zama ya kuruju min buduni ha sharabun mukhtalifun alwanuhu fi shifa'un linnas Allah madaukakin sarki yace ya kuruju min buduni ha sharabun daga cikin kudan zuma ake samun wani abun sha mukhtalifun alwanuhu kalolin su kudan zuma da wanda bane ina ma injiniya na jibi yana nan domin shi yana kiwon kudan zuma ku ji yadda shi kansa kudan zuwa rayuwar da take ko ka je kai bincike kawai ka je ka a YouTube ka bincika ka je rayuwarsa za ka gane Allah da girma yake a rayuwar kudan zuwa ka je yadda yake da sarauniyar da shi sarkin irin abubuwan da suke na bankari yadda suke tara wannan muruwan nan akwai ibra da yawa shi da Allah yake akwai ababen lura shifa'un linnas waraka ne ga mutane ita zuwa in dai baka samu mara kyau ba to waraka wa qala ta'ala afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun aga wannan gori Allah yake ba ku kallon ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min al-muzni ku kuka saukar da shi daga can inda yake inda Allah ya tattara shi amna al-munzil ko mu muka sako da shi laula ja'u ja'alnahu ujadan Allah ya ce da mun ga dama sai mai da ruwan ya zama asid kowa da ya ja sai ya gwanye kawai shi ma asidin ba liquid bane to sai ya sa ya zama asid kawai Allah ya madaukakin sarki ya ce fa laula tashkurun dan me yasa ba ku godiya tun da ya muku wannan me yasa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wal aslu bil ajibati al hillu asali ga duk abin ja halal eh halatti ne fala ya harumu min ha illa ma qama dalilu ala tahrimi duk abin da yake na ja ba wani da yake haramun sai abin da dalili ya zo a kai cewa haramun ne wa sai ati bi kitabil hudud za mu zo a cikin kitabul hudud nan gaba kaɗan al kalamu anil khamri wa ma yalhaqu biha shine dangane da magana akan giya da duk abin da yake da alaka da ita ويكره الخلط بين أكثر من نوع مما يعسر أنكي بعضهم متين يرقى تاكل أبوان دي جنا جوتي با مثالي جوت نا نا منغورو da na inibi da na goba kawai duka ta kuɗa guri ɗaya makaruni ne wannan saboda ba zai ba da saƙon da ake bukata ba kun ji ba ya furu talatu zo da yake juice yake a nan juice su ma wancan da ai suna blended ko shi ma ya shiga idan an blending ko in ba a yi ba ko a haka to shi ke nan mali yake kaddamu wa zabibi kamar mutum ya ɗauko dabino da inibi ya haɗa wani auyi ma da makamancin min ma yi tsaro kun ji dangane da abin da ake matsewa masafata isra'u ta kamburi ilaihi to ga illa shi za a ji karatu ka bi shi a hankali za ka samu nasararta sai ce dalili shine ana ji ma tsoron saurin wato kade saurin zama famentin ya zama ya zama ya zama concentrated kun fa kun ji shine illa kada sai ya saurin bugawa shine illa ashe banda wannan ba laifi bane ka ci buru salatin ka ko yawwa eh inda za a hada a lokacin ka sha ba laifi bane magan da ake ka baki wani ya zo ya buki wani ko shakka babu wani ya wani karfi karfi ka je ka tambayi yan masu harkar kaji wani ya da wani zai wani illa ba ka ji hafa da yake cewa karka ci kaza lokaci kaza ka sha kaza saboda zai iya danne wani tasirin sa ba zai amfani ba masu ilimin abin suna fada to wannan ita ce illar ita ce illar shi za mafi yawanci ko kasashen larabawa ka je za ka sun tashi asir din sai a ce ma asirul manju asiru kaza asirul zabi kowanne daban sa wato jus na mangoro na inibi duk kowanne daban za ka ganci a robar baya komai amma lokaci guda za a sha to sai a haɗa ma a lokacin za ka sha bai shirabu huwa huwa la yadini kar mutum ya zo ya ja bai sani bai bugar da shi ne illa ko ba shi wani action na daban wanda ba a so an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qal na annabi sallallahu alaihi wasallam an yukhlata zabibu wa tamru annabi yayi hani kaga anan sai aka ce wani irin hani ne kenan tunda a can ya gaya ma na yi karaji ko na yi tari ne eh domin an faɗi illa shine na layu karahati wal busru wal tamru ne al busru fitin a tamri ne da biyu ko ne al busru fitin dan ni ma na manta ne ma'anarsa wata-wata daga cikin kayayyakin su ne dai na ci amma dai mu bashi a bala gaskiya na manta ne wa inna ma da annabi sallallahu alaihi wasallam an zalika li illati isra'ihi annabi alaihi salatu wasallam yayi hali saboda illar da take cikin saurin bugawarsa al-muharrami ila sukuri zuwa ga abin da yake wato bugawa al-muharram wanda aka haramta fa idan lam yujad lam yasbut at-tahrim in ba ba a samu wannan ba kaji ko to haramcin baya nan in dai babu illar bugarwar ba komai kai kana so ne a hada ma da mangoro da da wannan burutalan din ne kana so a yi ma to sai a yi in dai a lokacin za a ja ba ta da ya buga ba babu laifi kama annahu alaihi salam naha anil intibabi ya wa'ayyatin mu'ayyanatin li hadhihi al-illa ka gani kamar yadda annabi alaihi salatu wasalam ya hadi dangane da wato al-intibas shine tara abun furutin a cikin wato a cikin wata kwantena eh ya wa'ayyatin a cikin wata jaka mu'ayyanatin wanda take sananniya akwai wata jaka sananniya wanda daure ta suke a makale ta to sai annabi ya hana in aka kulle babu wurin da iskawa za ta shiga haka wuri zai bi zai famin din ya kumbura da wuri sun ba mara hun bi shurbi fiya malam tujar haƙiƙatin iska sai annabi ya ce za ku iya ja mutsar ba a sami ainihin wannan bugarwa ba babu laifi an ji wannan ko na biyar za mu iya biyar da dabai ko biyu adabu shurbi da daban sha al'ula ko al'awwal na farko an ya kula idan arada shurba bismillah iri ɗaya da na cin abinci duk wanda ya tashi shan abin sha zai ce bismillah duk inda ka an ce ambaci Allah ba a cewa bismillahir rahmanir rahim ko ina a tasmiya shine bismillah albasmala kuma bismillahir rahmanir rahim shine bambancin an umar bin abi salama wannan hadisi mun wuce umar ibn abi salama agula ko wanda ummu salama ta zo da shi shi da yan uwansa gida annabi alaihi salatu wasalam kale yake kuntu gulaman na kasance ina yaro fi hijira rasulullah sallallahu alaihi wasallam a karkashin wato a dakin annabi alaihi salatu wasalam dakin mahaifiyarsa ummu salama wa kanat yadi tadifi fi sahfa yace wata rana muna ta abinci ya nuna yake yawo shine tadifi yake yawo cikin kwanan abincin fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da ni ya gulam ya kai yaro sammillah ka ce bismillah wa kul biyadini ka sannan ka ce da damanka wa kul min ma yali ka ka ci gabanka shine muka ce kaga turawa da suka gano a yanzu cewa wai cin abinci da five cents organ yana sa a koshi a samu nutsuwa sun makara tun shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan annabi ya faɗa cewa gaba ɗaya ka tattara hankalinka in za ka ci abinci shi za a go sun za su ci abinci sai a kashe talabijin domin ya zanto a ta idanka kaga five cents okas ai akwai gani ko to idan ka yana kallon me za ka ci hannun ka yana taba shi zai gane tekta na abincin wanda iri ne cewa wannan abincin kaza ne mai laushi ko mai tauri ko mai kaza hannunka ya fara kaiwa kwakwalwarka sako cewa wani irin abinci ne sannan kunnenka ya saurari wannan hancinka kuma yana jin irin aroma din abincin gaba ɗaya ka tattara domin annabi ya ce san laha wa kul bi yaminika wa kul min ma yalika ambaci Allah ka ci da zama sannan ka ci gabanka duk wanda zai yi wannan shine muka biya a baya har zaman da za a ci abincin annabi ya koya mana iyaye a baya sai ce yi zaman cin abinci saboda haka wanda yana da fa'ida kwarai da gaske kiyaye duk abin da ka ji annabi ya faɗa to wallahi tallahi yana da fawaid su turawa sai yanzu suke ganowa sai kuma idan ka tsaya akan wato abinda annabi ya koyar to za ga sai ne za zo a tunda kai a kai kamar yadda muka faɗa ne hatta wanke hannu da aka yi a corona ai ba corona ta koyar da wanke hannu ba ana tsammani yadda kana yadda hinu ko inda musafaha wannan turaren da yake ɗaukowa irin na aljihu da ake yin dan karami ya goga a hannu ya haka ka je ka tambayi likitoci za su gaya ma cewa yana kauda jam turaren da yake hannu wanda ka goga haka kafin ka gaisa da jama'a duk an gaggaisa da jama'a kana yawan goga a gaisa to za ka yi ta kauda su sannan kana shiga gida aikin farko ka matso hando ka wanke hannu ga alwala to za ga cututtukan hannunka ba za su zauna ba ba za ka rika ɗebo na hannunka kai ida ba ba za ka ɗebo kamar yadda muka faɗi ɗabi'ar bahaushe ɗabi'ar mu sai yanzu ka ya sai kuma ya haka ko ba haka bane ya goge kuma da ka zo ku miƙa hannu ku gaisa daga nan fararen ba su wasa ba kana haka sai sai mura to duk wayannan abubuwan kaga ai annabi ya koyar da mu ba sai da corona ta zo ba already dama akwai su akwai su wanda ya fahimci addini da kyau to za ga ya fi kowa tsafta in ka ga mutum kazani kuma yana kilemin addini to bai fahimce shi ba gaskiya addinin mun tsafta ya koyar gaskiya ya gabata ka zama wato dan gari cikakke inna allaha jamilun yuhibbul jamal gashi kan ma har labari yake bayarwa a ce annazafatu min al-iman ko a larabci larabci ne ai yawa to so da haka wannan shine to sai yace kaga wannan kenan am tammala wakati mu iya kan can ma to bari mu karanta to kaga wannan kana imamu nawawi imamu nawawi yace wa tadriyatu fi shurbil ma cewa bismillah yayin shan ruwa wal labani da shan nono wal asali an gane ko da wato um me yake kiransa al'adar ne sunanta ma zuba an gane ko wal malaki da nama wadda wa'i da magani wasa'il makrubat da duk abin sha ba ka tasmiyati ala ta'am kamar yin tasmiya ne akan abinci bismillah innal akli har waƙa yara ƙanana har waƙoƙi ake musu bismillah indal asli bismillah haka yaro ya kiyaye za ga larabawa a irin wato rauza da suke ake koyar da yara duk sai an koyar da su wannan yaro ya rike a waƙance cewa yayin da zai ci koyo ya sai ya ce bismillah to sai ma da yake ka tasmiya ta alƙa wa ta asulu tasmiya bi kauli yadda ake yin tasmiya shine ana cewa bismillah bismillahir rahmanir rahim ba a biya ta komai ke wajen a ke wajen sallah ko karatun qur'ani duk inda kaje an ce ambaci Allah to bismillah iya na ake faɗa amma mutum ya zo ta abin ce ce bismillahir rahmanir rahim jama'a bismillah ku je kuma ce bismillahir rahmanir rahim a ba inda ake faɗa wannan in ba gurin wato karatun qur'ani ba inda aka ce tasmiya iya ne kenan basmala kuma cikakkiya wannan shine Allah ya dace da mu za mu tashi da dabi na biyu sati mai zuwa muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata alaikum assalam na ai a da bambanci cewa ya wata addu'ar afsara inda kuma sa'imun an gane ko afsara inda kuma sa'imun a yawanci idan kyan ruwa kuka yi a gidan mutum shine za ku yi wannan amma ita wadda idan ba cin abinci bane gayyata ce kamar wannan ta angwayen wacce ɗaya za ka yi Allahumma da yin man al'amala wasu iman tsakana ita za ka biya ta tana a yi zirin mutum an fahimta da kyau ku yawa wannan mulahada ta ka ta yi kyau kwarai da gaske eh domin ka je ba azumi kake ba kaga ai ba azumi kake ba Allah ya dace da mu muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da kuma kun ta madauka ka ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bunta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ka zaunar da kasar mu lafiya ka ba mu shugabanni na gari marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana اللهم التفنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدين في الدين والدنيا والآخرة من رقاء الله ربنا أنت شاوى ومتى سمى الله يقول سأكا هنيا مريديسيا اللهم أدعوك في ذلك كما كيمو أتكين أبو بند مكتا عقبان على خير muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sabobin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka ba mu shugabanni na gari muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sabobin sa madaukaka wannan ƙasa ta mu ba mu da wayo ba dabara Allah ka ba mu shugabanni na gari masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah ka bai da shi kawo kan iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma anta amartana bi du'a'ik wa wa'adtana bi ijabatik wa qad da'awnaka kama amartana fa'ajilna kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم معذره